أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم لساجوا أولا رانا في الجمعة يوم من ترى ذوات الجمال الآخر جرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقى مكة ومدينة ألف تاريه أود أربعين دبقين وجه سافر أعتبر نعم safiyar asabar ko muna kuma yau 29 ga watan 11 shekarar 2025 miladiya a wannan masallacin albarka masallacin juma'a na jarar qur'an da ke nan ganyen bola saminaka don ci gaba da gabatar da karatun daura da muke a wani littafi mai suna addu'a'u min alkitabi was sunna wallafar al-imam al-allama سعيد بن علي بن وهب القحطاني رحمه الله تعالى wannan shine darasin mu na goma sha ɗaya sha biyu na wannan shine darasin mu na goma sha biyu a cikin jirangiyar karatun wannan littafi Allah muke roƙo ya mana jagoranci ya alkhairi darasin mu da ya gabata mun tsaya ne akan wannan addu'a ta hamsin da biyar ta addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'ar wanda ke fama da matsalar bakin ciki ko damuwa shi ne la ilaha illallah al'azim al-habib la ilaha illallah rabb al-arsh al-azim la ilaha illallah rabb as-samawati wa haka ne ko rabb as-samawati wa rabb al-ardi wa rabb al-arsh al-karim waɗannan addu'o'i sun kunshi tauhidi da kadaita Allah subhanahu wata'ala da uluhiyya da rububiyya da al-asma'i was sifat sannan daga cikin fa'idar da mun ambata mana ba ajiya shine ashe mun lura da kyau jama'a duk wata addu'an da zaka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar wacce ke iya yaye wa mutum bakin ciki to zaka tadda a cikinta akwai tsananin kadaita Allah madaukakin sarki da yabon Allah maɗaukakin sarki da kuma nuna ainihin wato bauta ga Allah maɗaukakin sarki sai ka nuna kai bawa ne ba ka da tsumi ba ka da dabara komai na Allah ne ka tsananta roƙon Allah da wannan sai Allah ta'ala ya ɗauke maka wannan baƙin ciki da damuwa ya kuma sauya maka da abin da ya fi wannan zama alkhairi Allah ta'ala ya samu dace don haka jama'a shi yasa za ka ga mafi yawan mutanen da ke da tsantsar tauhidi a ransu ba sa zama a cikin damuwa yana da wahala ka je asibiti ba da mutum bai da wata damuwa ba amma sai ka ga mutum mai tauhidi sai a ce ai ba wata matsala a zuciyar shi ba ka fama da yawan matsalar yawan damuwa saboda me tsantsanta khilafi tsantsanta tauhidi a cikin zuciyarka amma daga lokacin da ka raba tsakanin Allah ka raba tsakanin Allah ka raba tauhidinka tsakanin Allah da wani ko da wasu waɗanda kake ganin ƴan tsakiya ne sa iya maka sa iya ɗauke maka sa iya biya maka bukata to daga nan kuma ka shiga la haula mun gane wannan Allah ka tsare mana imani yau za mu tashi faɗin sa الثالثة والخمسون الدعاء خمسين شدة karanta Allahumma rahmataka arju فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت wannan addu'a ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da'watul makrub addu'an wanda ke fama da bakin ciki da damuwa shine wannan shi Allahumma ya Allah rahmataka arju jin kanka kadai nake fatan samu ya Allah kenan banda wa banda waninka kenan jama'a duk wanda ba Allah ba wallahi ba shi da jin kai duk wanda ba Allah ba ba shi da gafara duk wanda ba Allah ba ba ya da abin da zai biya maka bukata waje tsantsanta tauhidi Allahumma ya Allah rahmataka arju jin kanka nake fatan samu فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا الله kada ka bar ni a karan kaina kada ka bar ni da wayona kada ka bar ni da iyawana kada ka bar ni da wayona da ainihin wato iya gudanar da sha'anin rayuwata fala takilni ila nafsi tarfata ayn Allah kada ka bar ni ka kyale ni ka zare min tallafi ka bar ni da iyawana ko da daidai da kiftawar ido shi ne tsarfata aini zai ji da kiftawan ido even for a blink of an eye Allah kada ka bar ni kada ka kyale ni do not forsake me ya rab ya Allah kada ka kyale ni kada ka fita sha'ani na da da kiftawan ido ya Allah ya zama komai nawa kulawa da dukkanin sha'ani na a kowane lokaci ya Allah ya zama yana hannunka wa aslih li sha'ni kullah Allah ka inganta min sha'ani na baki daya dukkanin al'amura na Allah ka inganta min su ashe wa ki inganta al'amari don ka je wajen wani yace zai baka lakanin kasuwa ya gyara maka dinga samun riba wannan ya maka ne wannan ya cuce ka ya cuce ka ka nema a wurin Allah ne annabi Ibrahim alaihi salam haka ke ga mutanensa ko فابتغوا عند الله الرزق كنيم أرزقي وجنوا واعبدوه كبوتا مسا واشكروا له كما يقوديا غريش إليه ترجعون غريش ذا أمن شيك أرنا القيامة kaga tsantsar tauhidi kenan kai ce Allah da bauta wannan kalmar ta tauhidi jama'a tana bata wa sarai wallahi malam kullum aka ce abautawa Allah shi kadai is jizafi dan ne za ki abautawa Allah shi kadai suwa na fa وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون كجد الله يبيني شيناك أما تألا شيك أي أكتي فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون تسجي مسجداتي بقى zukatan sai su ji gunzuma in an ce a kautawa Allah shi kadai amma wa idza zikra alladhina min dunihi idan ka ambaci wasu koma bayan Allah idza hum yastabshirun kaji ana haika baba da yanzu kaji magana malam in a ta kabari malam ana cewa kaji ko kaji karama malam Allah Allah mai iyawa Allah ya san komai to ku ji wannan ayayye da ta da bayani to ku ji wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kun ji manzon Allah yana wannan addu'ar yake cewa jama'a duk mai fama da bakin ciki ko damuwa ga maganinta Allahumma rahmataka arju ya Allah rahmatka nake fatan samu fala takilni ila nafsi tarfata ayn kada ka barni kada ka jingina ni zuwa ga wayona zuwa ga iyawata ko da dai jirgiftawar ido وأصلح لي شأني كله ألا كإنجن تامن شأنينا لمرنا باكي لا لا إله إلا أنت باب أبن موتابتا تشنشنتا سيكي جبا كنجي أموني التوهيدي أرفي لميني توهيدي كجاني مهم منشن كأيش ألا مالا shi yasa duk waɗannan addu'o'in da muke bayanin su jama'a za ku tadda suna cike da kalmomi masu nuna kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala da jama'a ka'ida ce daga lokacin da ka haɗa Allah da wani Allah sai ya ci girma ana aghna shuraka'i 'ani shirk man 'amila 'amalan ashraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa shirkuhu Allah ta'ala ya ce ni ne mawadaci mafi wadatuwa ga masu haɗa da wani a wurin bauta eh duk abin da ka haɗa Allah da wani sai Allah ya baka da wanda ka haɗa shi da shi Allah sai ya ci girma ko ba a haɗa Allah da wani a cikin komai an gani sai manzon Allah yake cewa Allah da kansa ya ce wanda ya aikata wani aiki sai ya haɗa ni da wani na a cikinsa to na ƙyale shi da wanda ya haɗa ni da shi ya biya masa bukata an gane wannan Allah ka tsare mana imanin mu laka jama'a kun ji wannan addu'a addu'a ce wacce idan mutum yayi ta lalle tabbas Allah subhanahu wata'ala yana yaye masa abin da ya dugunzuma shi ya cika masa ransa na bakin ciki da kuma ainihin wato damuwa Allah ta'ala ka yaye mana dukkanin damuwa da zan tambaye ku menene bambanci tsakanin bakin ciki da kuma damuwa na'am hmm? duk biyu ne duk biyu ne ba duk ɗaya ba ne menene bambancin su na'am akwai bambanci tsakanin alkarbu da alhuzn an gani dukkan su zaka yi ce musu bakin ciki an gani eh amma alkarbu shine alhuznu ma'a shidda shine bakin ciki mai tsanani shine alkarb an gane yawwa Allah ya ce la khawfun alaihim wala hum yahzanun ko ba sa bakin ciki to bakin ciki mai tsanani wanda yana tare da kai ko da yaushe shine ake cewa mene alkarb an gane wannan to in ba ka sami alfarju ba zai yi wahala kuma ka sami kwanciyar hankali shine yayewa na wannan bakin cikin da wannan damuwa da ta dugunzuma zuciyarka ta kankana ko ina da ina an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace waɗannan kalmomin jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da mu cewa wanda ya auka cikin bakin ciki ya karanta su an gane wannan shi ne ɗaya daga cikin masu sharhin waɗannan kalmomi yake cewa هذه الكلمات الواردة في الحديث كلمات إيمان وتوحيد kunji duk kalmomin da suka zo a cikin wannan addu'a kalmomi ne na imani da kuma kaɗaita Allah da bauta wa ikhlasu lillahi azza wa jal da kuma tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal da bauta wa bu'dun 'ani shirki kulli sannan wannan addu'ar ta nuna maka nisantan shirka gaba ɗayanta kabirahu kabirahu wa saghirahu babbanta da karamarta wa fi hadha yake a cikin wannan awdahu dilalatan ala anna a'zama ilaj anna a'zama ilaj al-qalb wa tajdid al-iman wa tardid kalimat at-tauhid la ilaha illa anta yace a cikin wannan addu'ar zaka gane cewa ashe mafi girman abin da ke yaye wa mutum damuwa da bakin ciki shine sabunta imani a cikin rai da kuma nanatawa da maimaita kalmar la ilaha illa anta mun gane wannan Allah ka shirye da mu domin kaga babu abin da Allah ta'ala ke ɗauke baƙin ciki da shi da damuwa da shi face irin waɗannan kalmomi za mu zo mu tsinci wasu a gaba waɗanda su ma ɗin suna cikin waɗannan Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato datar da mu kenan jama'a ba Allah ta'ala yana son bawa ya dinga tabbatar da kaɗaitakarsa wajen bauta a cikin ransa a koda yaushe shi ne malamai ke cewa daga lokacin da ka samu wannan duk abin da ka nema a wurin Allah sai Allah ya maka saboda me kullum zuciyarka tana kusanto maka da Allah subhanahu wata'ala a tare da kai wajen bauta masa da kaɗaita shi da bauta da neman komi a wurinsa banda waninsa Allah ta'ala ya datar da mu shi yasa za ga wancan addu'a ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin manzo Allah yake cewa bana bana karantar da ku abinda idan wata musiba ta sauka wa mutum bakin ciki ko bala'i ko wata damuwa ya karanta ta Allah ta'ala zai yaye masa ba suka ce ya rasulullah karantar da mu sai manzo Allah ce ita ce addu'a annabi Yunus an gani kuma hadisi ne wanda yake ingantacce imamu tirmidhi a imamu nasa'i ya rawaito shi a sunan al-kubra an gane wannan kai da kuma littafin ad-da'watul kabir na imamu al-baihaqi Allah madaukakin sarki ya dace da mu daga jama'a kun dai ji wani ita zamu shiga anan gaba ko mm malai ce wannan hadisi imamu abu dawud ya fitar da shi da imamu ahmad imamu al-albani kuma ya inganta shi ya hassana shi السابع والخمسون الدعاء همسن دبقي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين wannan mun karanta a baya ko hadisi ne wanda Imam Tirmidhi da Imam Al-Hakim ya rawaito shi Imam Zahabi ya dace da shi da inganta wannan hadisi hadisi ne ingantacce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da'watu bin nuni idda'a wa huwa fi batni al-hut addu'ar annabi yunus alaihi salam akwai shi ana gudu wacan kasa da'watu bin nuni idda'a wa huwa fi batni al-hut addu'ar annabi yunus alaihi salam yayin da ya kasance a cikin cikin kifi لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين باب أبن بوتابتا شنشنتا سيكي تركي يا تبتا مكا يا الله لليني ناكا شيدك سمع الظالمين ما تتكنس فإنه من قال لا شهد لمريك لم يدع بها رجل مسلم في شيء باب ولمسلم مسلمي دزيرو تعالى دوان أبو أكن ونن fi shay'in a kowane irin bukata mutum ya nemi Allah ta'ala ya biya masa qattu da dai illa tajaba Allah lah face Allah ta'ala sai ya amsa masa jama'a kun ji ga kafi an baku sai ku kawo na goro ku kawo hadaya a to ya kamata ko to kun ji jama'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake neman biyan wata bukata a wurin Allah to ya roki Allah da waɗannan kalmomi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin a wata riwaya ta Imam an-Nasa'i a cikin al-Kubra shi kuma manzo Allah yake cewa ala ukhbirukum bi shay'in bana ba ku labari da wani abu ba idza nazala bi rajulin minkum karb idan wani bakin ciki ya sauka wa ɗayan ku aw bala'un min al-bala min bala'i ad-dunya ko wani bala'i daga cikin bala'ai na duniya da'a bihi yufraju an mutum ya roki Allah da shi Allah zai yayi masa faqila lah aka ce da ya rasul ya rasulullahi bala manzo Allah eh ga ya mana wace addu'a ce sai manzo Allah ce du'a'u bin nun addu'ar annabi Yunus shine zannun wa zannun idh dhahaba mughadiban فظن أن لن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم كاجي إنا شن داموا التي ننتعش مك أمسى مسا مك يا مروة نبقين تكي وكذلك وما كبر هكني ننجي المؤمنين دون المؤمنين إن يرجع الله دونا الله كي يا مسا بقين تكي Allah ka amsa mana ka jama'a kun ji wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske jama'a bari Allah ta'ala ya samu dace الثامنة والخمسون نهم سندا تقول اللهم إني عبدك ابن ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ناصيتي بيدك
ماض في حكمك آخذ لي حكمك عدل في قضاؤك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو استعملت به بعلم خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم إني عبدك اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عبدك ابن أمتك ابن عبدك ناصيتي بيدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك آخذ لي حكمك عدل في قضاؤك عدل في قضاءك
أسألك بكل اسم هو لك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك سميت به نفسك أو علمته أو أنزلته في كتابك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به أو استعملت به في علم الغيب عندك في علم الغيب عندك
أن تجعل القرآن ربيع قلبي حتى على القرآن رفيع قلبي ونور صدري ونور قلبي وجلاء حزني وجلاء حزني وذهاب همي na'am kun ji addu'a wannan addu'a ta zo a cikin musnad imam ahmad haka nan imam hakim ya rawaito ta a cikin al-mustadrak an gane haka nan imam al-albani ya inganta wannan hadisi a cikin al-kalim taqrijin al-kalim at-tayyib littafin addu'o'i na ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala kana cewa allahumma inni abduka ya allah ni bawanka ne ibnu abdika kuma ɗan bawanka ibnu amatika kuma ɗan baiwarka ɗan ma- ɗan babana ne dawa mamana ko nasu ya ce biyadika ya Allah makwarkwaɗan kaina tana hannunka an san makwarkwaɗan makwarkwaɗan makwarkwaɗan kai nan ne farkon inda gashi ke tsirowa a goshi an gane shi ne ake cewa annasiya ko ana ce mata zanko ko a ce makwarkwaɗa ko a ce gaban kai an gane gaban kai na makwarkwaɗa ta tana hannunka ya Allah an gane ma'udin tun ya hukumuka duk abin da ka zartar a kaina mai gudana ne ya Allah duk hukuncin da kai a kaina mai zartuwa ne ya Allah ma'ana hukuncinka ya riga ya zartu a kaina ya rabu ya ubangiji adulun fi ya qaba'u ya Allah duk abin da ka hukunta min adalci da gare ka kaga duk wannan yabo ne ga yabo ne ga Allah ya Allah duk abin da ka hukunta ya same ni a kaina ne to adalci ne kai min ya rabu an gane wannan kaga wannan sharan fage ne kana ta kwarzanta Allah kana ta yaba masa domin ubangiji yana son yabo an gani yawwa kaga da kai da mahaifinka da mahaifiyarka duwa ne duwa ne bayan waye bayan Allah ne ibnu abdika kaga ni bawanka ne ya Allah kuma dan bawanka kuma dan baiwarka ka kada nuna gazawarka to kai din ba kowa bane dan bawa ne kuma dan baiwa an gani sannan kake cewa nasu yake biyadi kenan kana nuna kai din nan fa mallakan Allah ne komai naka na Allah ne an gane wannan Allahu akbar ma'ana kana nuna yanzu kai ba ka da wadatuwa ga rahman Allah kana neman rahama ce a wurin wani a wurin Allah shi kadai madadin kowa da komai to sai ka ce nafiyati biyadik ya Allah gaban kaina a hannunka take ma'ana ya Allah kai ke jujjuya al'amari na duk yadda ka so yadda ka ga dama raƙumi idan za a yi fuskantar da shi yake sa mishi akala shi ko mutum idan kana so ka yi maka abin da kake so ko ka ja shi zuwa ga wani abu galibi na ke kamawa gaban ka ake dafawa ko karamin yaro idan za ka dawo da shi in kana tsaye da shi za ka jawo shi da har kake jawo shi galibi kan shi kake jawowa ko gaban goshi shi ka jawo shi ga ya taho inda kake so an gane wannan sai to don haka na fi yake biye da ya Allah makwarkwadan kaina a hannunka take kai ke gudanar da al'amari na duk yadda kaga dama yadda ka so abin da ka hukunta a kaina ya zartu ba kuma wanda ya isa ya dawo da abin da ne da abin da ka hukunta sannan ka ce amilun fi ya qada madun fi hukmuka ya Allah duk abin da ka zartar game da kaina na hukunci ya zartu a nan jama'a hukunci a addini guda biyu ne akwai alhukumu shar'i akwai mene alhukumu alkauni alqadari akwai hukunci na shari'a ma'ana duk hukuncin da kai ya Allah cewa in yi sallah in yi azumi in yi biyayya ga iyaye in kaɗai ta kada bauta in yi tsinci zalunci in yi wannan in yi wannan ya Allah wannan hukuncin da ka zartar a kaina ya zartu wani shi ne hukuncin ne na ɗaya na farko alhukumu alqadari alkauni shi ne hukuncin da ka zartar Allah a kaina na duk abin da ke gudana a rayuwata na farin ciki da baƙin ciki da samun ci da sha da samun wadata duk abin da na samu a rayuwata da yadda nake gudanar da rayuwar tawa ya Allah wannan hukuncin da ka zartar ya zartu babu wani saɓani akan wannan an gane wannan adlu fi qada'uk ya Allah dukkanin hukuncin da ka zartar a kaina ya Allah ya zartu wannan hukuncin an gani ta kowane fuska ma'ana Allah in lafiya ka bani kai ne kaɗai ke ban lafiya in rashin lafiya ne kai ke jarabta ta da rashin lafiya in talauci ne kai ka kaddara idan wani jin daɗi ne ko samun wani raɗaɗi ko rayuwa ko mutuwa ko uquba ko yafiya kowane irin abu ne Allah na tabbatar babu zalunci a cikin abin da ka kaddara mu shine shine makadurin an gani la jawra fihi babu wani zalunci a cikin abin da kai ya Allah saboda me duk abin da Allah ya baka ya baka ne da falalarsa mai daɗi duk abin da ya same ka mara daɗi ya same ka ne saboda adalci da kuma hikimar Allah ka sa wannan a ranka jama'a ku sa wannan a ranku ya zama ka'ida ta rayuwa yau da gobe zan maimaita duk abin da Allah ya baka na falala na jin daɗi kwanciyar hankali da ɗuwan arziki ci da sha Allah ya baka ne saboda falala an gani duk abin da ya same ka marar daɗi kuma Allah ya ƙaddara wannan abin ya same ka ne saboda mi in kun riƙe saboda mi saboda adalci da kuma hikimarsa an gane wannan mutum ne zai je ya faɗi mota tana tafiya da shi da an kaddara cewa in ya isa zuwa garin da yake son ya je zai yi wani abin da zai kafirce ma Allah gaba ɗaya sai Allah ya kaddara masa aksina a hanya sai ta wayo Allah wayo sai da ya kare ta jinya bayan ya warke kuma ba maganar zuwa can daga nan zai gama rayuwarsa kuma ya mutu yana musulmi ya shiga aljanna to yanzu Allah wanne fa alkhairi a bar shi ya je kafirta ko ko a dakatar da shi ya samu aljanna amma abin ya masa daɗi bai mar daɗi ba amma ƙarshe ya masa me ya masa daɗin saboda me adalci Allah ya masa soyayya ce ƙauna ce an gane wannan sai kuma Allah ya zartar masa da wannan abin sai kuma ya zamto kaga adalcin Allah ne da kuma hikima ta wurin Allah amma ba da ne ka san hikimar ba kai ba lalai bane kana son ka kira wata wata abin nan kamar da zamani yake na waya kila wani yana chatting da wata yana gab da zuciyar shi ta ce mishi ka ce mata kaza ne kalmar batsa ko wata kalmar da za ta kai zuwa ga ainihin wato babban zunubi kawai sai za ta kare ka duba akan ɗinka ba kuɗi yanzu wani ma ya bacci ko na kira shi ba zai tura min kati ba ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum ta jin damuwa saboda me Allah ya hana shi ya aikata abin da Allah bai fushi da shi yanzu kaga wannan abin da ya faru da kai adalcin Allah ne da hikimarsa ya hana ka amma ji da gani da kwanciyar hankali da jin daɗi da Allah ya baka duk wannan Allah ya baka saboda falalaci ne wurin Allah tauhidi kenan malam tsantsarsa Allah ka datar da mu to jama'a kun ji sai ya ci gaba da cewa madun fi hukmuka adilun fi qada'uka ya Allah duk abin da ka zartar a kaina wannan abin adalci ne me Allah ya faɗi a Qur'ani wala yuzlimu rabbuka ahadan ubangijinka baya zalunci daya daga cikin halittunsa wama rabbuka bi dhallamin lil abid Allah bai zamo mai zaluntar wani daga cikin bayi ba. Allah bai zaluntar bawa duk abin da ka gani daga Allah adalci. Kisa aljanna ana shiga ta ne da falala. Duk wanda ya ce maka wani shi ya wuce aljanna to wuta za shi. Allah ya tsare mu. Ba wuce aljanna malam. Tunda ka ga manzon Allah shi kansa aljanna yake roƙo. Na ko san duk haukanka ba za ka shiga manzon Allah ba. na san jijjirin gidishinka ba za ka ce ga wani mutumin da Allah ya fi ƙauna fiye da manzon Allah ba akwai shi babu shine khatamul anbiya'i wa imamul mursalina shine khalilur rahman wane mutum ba dadin Allah hmm manzon Allah kenan to ba wanda ya wuce manzon Allah shi da kansa yana roƙon Allah Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar da kai yaudara ce wani ya ce maka ai shi wani ma ya wuce ya wuce la ilaha illallah waje sai dai alhamdulillah kai ka ji to kai da yaji wannan kafin tabbi tsakani ga Allah akwai takwa dan daga lokacin mutum ya wuce la ilaha illallah to ina za shi ko addu'a annabawa da manzanni kenan la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ka dace don akhirin duniya da lahira jama'a kun ji suka ce as'aluka kaga nan kaga mai yabo ga Allah ko to sai ka fara roko shi ma roƙon as'aluka bi kulli ismin huwa laka ya Allah ina kamun kafa da dukkanin wani suna daga cikin sunayenka kyawawa yanzu zan ya fito ko tausili da sunayen wa sunayen Allah wajen neman biyan bukatu kaji manzon Allah yadda yake koyar da mutane manzon Allah bai ce atawajjahu ilayka bijahi a ba wannan as'aluka bi kulli ismin huwa laka ya Allah ina roƙonka biyan bukata ta hanyar kamun kafa da neman kusanci da dukkanin wani sunanka mafi kyawu sammaita bihi nafsaka wanda kai ka sanya wa kanka wannan sunan kai ka zaba kanka wannan sunan aw anzaltahu fi kitabika ko kuma ka saukar da wannan sunan a cikin littafinka na alqur'ani an gani wanda bayinka sun sani kuma suna roƙonka da shi to ya Allah duk wani suna da Allah ka saukar a cikin qur'ani Allah ina roƙonka da wannan suna ba sai ka ji kana ta al-fattahu al-ghaniyyu al-qabidu albasidu to ka nan ka dunkule ya Allah ka duk wani sunan da ka sanya wa kanka yana cikin alqur'ani ya Allah ina kamun kafa wajen ka wajen biyan bukata ta da wannan suna ka ka dunkule aw allamtahu ahadan min khalqika ko kuma ka sanar da wani daga cikin annabawa da manzanni da mala'iku an gani wannan sunan wanda mu bayinka mu ‘yan adam ba san shi ba ko kuma a ƙila wasu ɗaiɗaiku ne a cikin musu sani kamar yadda ya zo a hadisin shafa'a hadisin da ya zo wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam zai ce to a ranar yaushe ranar alkiyama me zai faru me zai faru manzon Allah ya ce ni da kaina in an zo wajena za a je wajen annabi adamu a ta saukowa ƙasa har sai an zo wajena in an zo sun ce ana laha ana laha ni ce da ita ni ce da ita ba kawai cewa zai jama'a kowa ya zo a shiga aljanna manzo Allah duk tausayin shi bai zai haka ba a wannan ranar bai ita ba Allah ne kadai fal hukmu lillahi alwahid alqahhar hukunci yana hannun Allah ne Allah guda ɗaya kuma mai ƙarfi marin jayi akan kowa da komai an gane wannan yawwa ala lahul mulku wal amr dukkanin mulki dukkanin sarrafa komai al khalqu wal amru wal mulku wat tadbir liman lillahi ta'ala sai sama a wannan rana Allah ya ce liman al mulku al yawma wace da mulki a yau wane mutum kowa ya tsit sai yau kansa ce lillahi wahidil qahar ga Allah guda daya kuma marin jayi akan kowa da komai wanda ya kowa karfi wanda kuma shine wanda yake mai rinjaye sama da kowa wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-hakimul khabir to kun ji aw allamtahu ahadan min khalqika manzon Allah a ra'ayi ce zan je karkashin al'arshin Allah ai wannan yanzu na fita manzon Allah wane ne Allah ne ko bawa ne manzon Allah bawa ne manzon Allah bai taba hawa mukamin Allah ba ya zama Allah manzon Allah bai isa ba an gane wannan ai manzon Allah bawan Allah ne shi yasa ya ce faqulu abdullahi wa rasuluhu ku ce bawan Allah manzon Allah amma maganar daga darajarsa zuwa matakin allantaka wannan shirka ne da Allah an gani yace zan je karkashin al'arshi in fadin yi sujada ashe min irfa rasaka ya muhammad Allah bai kira manzo Allah da sura ya muhammad amma wannan ranar saboda Allah ya fishi yace irfa rasaka ya muhammad bi ce ya rasulullahi ba an gani irfa rasaka ya muhammad dago kanka ya kai muhammad wasal tu'ba roƙi abin da kake so ka roƙa a baka washfa nemi ceto tu shaffa a baka wannan ceton sai manzon Allah ya fara addu'a yace zai roƙi Allah ya yabi Allah da wasu kalmomin da shi kansa a nan duniya bai san su ba a wannan ranar ce Allah zai kimsa maka waɗannan kalmomi da zai yabi Allah da su babu wanda ya san su shi ma ce bai sani ba a duniya amma sai ya ce maka ai mun sani kowa ya sani su uhu ko da sun ce ana musu wahayi kai tsaye direct daga Allah idan ka gani akwai annabawa ko kuwa to wanda yace shi bai karban bai karban ma shari'a daga manzon Allah yana ansa daga wurin Allah ya akhuduna anillahi mubasharatan live yake karba daga wajen Allah kamar wannan live broadcasting shi aka yake ansa kawai in ya tashi sai dai Allah da kanshi ce shi kaza yi kaza kawai ba ruwan shi littafin Allah ma wuce nan ko malukwan wuce nan ko Allah ka tsare mu Allah ka sabon tauhidi a cikin zukatan mu da imani aw allamta ahadan min khalqika aw ta'asarta bihi fi ilmi al-ghaib indak ko kuma ya Allah kai ka baiwa kanka sani a cikin ilimin ka ka kebance kanka da wannan sunan a ilimin gaibi ke wurinka ka an ta ja'alil qur'ana rabi'a qalbi ya allah ka sanya alqur'ani ka sanya alqur'ani ya zamto me rabi'a qalbi farin cikin raina kwanciyar hankalin raina jama'a kun ji shine rabi'a qalbi allah ka sanya qur'ani ya zamto farin cikin raina wa nura sadri ka sanya alqur'ani ya zamto hasken kirjina zuciyata ta dinga haskakuwa da hasken sani na alqur'ani mai girma a wayi gari ina iya rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya wa jala'a huzni ka sanya alqur'ani ya zamto me yaye min dukkanin bakin damuwata wa dhahaba hammi ya zamto me tafiye min da dukkanin bakin ciki na dukkanin bakin ciki na da damuwa Allah ina roƙonka ya Allah ka sanya Qur'ani ya zamto me yaye min wannan damuwa an gane kamar da Allah ke cewa wa nunzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin kun gani Allah ya muna saukar da alƙur'anin nan abin da yake zama waraka da jinƙai ga suwa ga mu'minai الصورة فصلت ألا تقول هو بالذين آمنوا هدى وشفاء فتشي القرآن النن شرياني وركاني كما في إيماني أما إن كما تشي قصواني ما في إيماني كذي نفت أنقان وانا idan haka jama'a kun ga wannan addu'a tana da girman ma'anoni masu yawa kwarai da gaske an gani wannan addu'a ce mai dimbin albarka kuma ta kunshi abubuwa daban-daban ya kamata ga wanda ya saurara ya yi ƙoƙari ya iya ya kuma haddace wannan addu'a ke tai addu'a ce daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya ratar da ni naka jama'a kun ji shi yasa a ƙarshen addu'an zaka ji na cewa yanbaghi liman sami'ahunna an yata'allamahunna an gani Allah yake ya kamata duk wanda ya saurari wannan kalmomin to ya koye su ya iya su ya haddace su jama'a za ku haddace to biyu gani mu haddace jama'a Allah ya ba mu iko التاسعة والخمسون نهم سند ترى اللهم مصرف القلوب صرف قلبي صرف قلوبنا على طاعتك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك wannan hadisi ne wanda imamu muslim ya fitar da shi a kitab al-qadar babu tasrifin lahi ta'ala al-qulub kama sha babu da ke bayani game da Allah yana sarrafa zukata yadda ya ga dama lafin hadisi na dubu biyu da shida da hamsin da uku an gane wannan yana da muhimmanci jama'a da hamsin da hudu kai yana da muhimmanci kwarai jama'a mu koyi wannan addu'a mu nace mata me kake cewa addu'ar Allahumma musarrif al-qulub ya Allah kai ne mai jijiyo zukata kai ne mai sarrafa zukata yadda ka so sarrif qulubana ala ta'atika ya Allah ka sarrafa zukatanmu a kan ɗa'a da biyayya gare ka duk abin da ba ɗa'a ba duk abin da ba biyayya ga Allah ba Allah ka kau da shi gaban zukatanmu jama'a wannan addu'a ce mai girma saboda ne al'amari ne mai girman gaske mai muhimmanci kuma saboda ne Allah ta'ala shi ke jibinta zukatan bayi da rayukansu kai a karan kanka da ni da kai da mu da su kowa ba wanda ya isa ya kimsa wa kansa shari'a sai Allah ya yi ne sai Allah ya ba shi shari'a babu wanda ya isa ya zo masallacin nan ya bauta wa Allah sai Allah ya ba shi mene iko mutane nawa ne waɗanda muke sallar da su yanzu yau kila akwai wani yana kwance a ɗaki yana ji a yanzu haka ya kasa fitowa sallah saboda ba lafiya lafiya uwar jiki amma mu sai Allah ta'ala ya kyale mu ya sarrafa zukatan mu bayan ya bamu lafiyan kuma yanzu wani yana nan yana bacci wallahi bai tashi sallah ba kuma kila ma yana jina wallahi malam haka zai fito rana na kallon shi na kallon rana ka sani ko kai sallah Allah baya so ka san akwai masu wannan akwai matan da ta kawo karan mijinta kwata kwata shi ba sallah asuba sai karfe goma na safe in ya tashi zai buga ta ba zai yi ta ba zai buga ta sannan ya fita kasuwa kaga yana neman arziki a wurin Allah amma shi yana so ya Allah dole ne sai abin da ya ga dama zai kaga wannan jama'a ba karamin sharri bane annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yayi mana nuni game da mai muhimmancin mutum a waye gari yana yawan yawaita ainihin wato yin addu'a a yaushe. kuma ya nuna mana muhimmancin cewa zukatanmu gaba ɗaya hannun wa suke a hannun Allah so mu maida komai ga Allah subhanahu wata'ala shine nan mai yin komai yanzu wancan da ita shi Allah ya ce mishi tashi kai asubahi sai ita shi ki sai ya ga dama to ya sai ma Allah dole Allah ya karɓa wasu wannan addu'ar Allah tsoron ka yake kawai sai ya karɓa ka'idan sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk lokacin da aka kira sallah mutum yake zuwa ga sallah da gangar babu wani uzuri manzo Allah yake Allah ba zai karbi wa sala salata babu wata sallar da Allah zai karba illa min uzrin sai dai in yana da wani uzuri shari'a karbabbe Allah ya mata ta buga ta buga to kaga bai kamata kashe mata aure ba to to ki ci gaba da kokari kina ta masa addu'a Allah ya shige shi ko kuwa amma ina alherin mijin da baya yin sallah haka domin na sallah kaman babu ne don koya Allah bai karɓarta saboda kamar yadda muka yi bayani ibada tana da me tana da sadda da inda da yadda to sadda ka ce yayi yaki ya ce ba zan yin ba sai lokacin daga dama ka ko san ai Allah madaukakin sarki yadda yake baka isa kai masa dole ba ya amsa maka nace sannu Allah ka shirye da mu Allah ka gyara mana bukatun mu wannan addu'an jama'a bakan da miya ce an gani bakan da miya ce wajen kana roƙon Allah ne ya tabbatar da zuciyanka akan da'arsa akan biyayyarsa akan bin yardansa akan ya zama duk abin da zaka faɗi ko zaka aikata ya zama cikin abin da Allah yake so ne kuma ya yarda da wannan al'amari na ɗabi'u da halaye da komai Allah ta'ala ka samu dace السبعون هو الستون يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك
ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك yawwa kana cewa ya mai jujjuya zukata ka juyar da ka tabbatar da zuciyata akan addininka sabbit qalbi ala dinika kaga can ala ta'atika wannan ala dinika wannan hadisi hadisi ne ingantacce wanda Imam Tirmidhi da Ahmad da Hakim sun rawaito wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce daga hadisin Ummu Salama matar manzon Allah radiyallahu ta'ala anha har take cewa kana akthara du'a'ihi sallallahu alaihi wa sallam wannan ya kasance shi ne mafi yawan addu'ar da manzon Allah yake jama'a duk abin da kaji an ce manzon Allah yana yawaita yi kai ma kai ne yawa ka yawaita akwai alheri a ciki ne akwai wani mando akwai wani alheri akwai wani jin daɗi akwai wata rahama ta Allah amma abin da zai baka mamaki wani sai je to su kwashe kwashe ya yi ni ya kwana yana yi ga na manzon Allah ya kyale a gefe ko da ke in zaka bada uzuri wani bai sani bane amma shi an ɗora shi ne kai akan wancan din Allah sarki Allah ka dace da zukatanmu ka tabbatar da su akan addinin ka ya Allah أنس بن مالك ألا يقار بشدائته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول تنظم الله صلى الله عليه وسلم ينا يوم فتن ونن الدعاء ينا شوى يا مقلب القلوب يا مي ججو يزكاتا ثبت قلبي على دينك كتبت نزوجياتا كان الدينك فقلت يا رسول الله كنت يا منظم الله آمنا بك من إيماني لك وبما جئت به دا أبنك أقول الشيء فهل تخاف علينا من ظن إذا كان جي من الأورو وانا أبدي فاروا دا من برأ الدين قال نعم من ظن شيء إنا جي من الأورو إن القلوب بين أصبع أصبعين من أصابع الله من ظن لا تللي زكاتا suna ina suna tsankani in yatsun Allah an gani zukatan bayi a dunkule suna tsakanin mene in yatsun Allah yuqallibuha kaifa yasha'u Allah yana juya zuciyar nan yadda ya so kun ji ashe tana iya yau ka yi ne kana mumini ka kwana kana ne kana kafiri ka wayi gari kana mumini ka kayya miki kana ne kana kafiri za ku zo ku ji hadisin yadda manzon Allah ya faɗa wannan hadisin hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu Imam Tirmidhi ya fitar da shi a Kitab al-Qadr wannan wanda na karanta sannan akwai hadisin na Aisha radiyallahu anha annaha qalat ya rasulullah tace ya manzon Allah innaka tukfiru an taqula kana an tad'u bi hadha ad-du'a manzo Allah naji kana yawan roƙon Allah da wannan addu'ar fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna qalbal adamiyyi baina usbu'aini min asabi'illah lalle zuciyar dan adam tana tsakankanin yan yatsu ne daga cikin yatsun Allah فإذا شاء أزاغه إن الله قداما في كركة الدزوشير قبرن الدين إنسان قبرن هنيا مدريشيا وإن شاء وإذا شاء إنكم الله يسو أقامه في سيد دزوشيا كم أخن الدين وأن الحديث إن في مسلم الإمام أحمد دا السنن الكبرى لإمام آه النسائي أنقاني والنسائي Allah ta'ala ya samu dashi daga jama'a wannan hadisai ne ingantattu dole ne ka rika yawaita roƙon Allah da wannan in dai kana so Allah ya yi ne ya tabbatar da zuciyanka akan addinin musulunci Allah ka tabbatar da zukatanmu akan addininka الحادي والسبعون نسب الحادي والستون نسب اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة
اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة يا الله إن روقك لافية جزم لافية دنياتا دكما لاهراتا أنقاني cikin rayuwarka ta addini da makomanka ta lahira dukkanin roƙon Allah ya baka lafiya da zaman lafiya Allah ka bamu wannan hadisi ne ingantacce wanda Imam Tirmidhi ya fitar da shi lafazin da shine sallallahu al'afiyata fid dunya wal akhirah manzo Allah ce ku dinga roƙon Allah lafiya a duniya da kuma lahira a wani lafazin sallallahu al'afwa wal afiyata ku roƙi Allah yafiya da kuma lafiya فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين دومن دينكو باباش وانا أبو باين إيماني ليش لشي خيرا من العافية ما في الهيري كمن لافية الله تعالى من لافية من لافية الله تعالى كباس لافية كنت أمرينا أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله تعالى يسام جيش الثانية والستون اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها مكرن تاد عين بعد همزة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
wannan addu'a ce ingantacciya wacce Imam Ahmad da Tabarani a cikin Mu'jamul Kabir da Imam Al-Hafiz da Haythami a cikin Majmu'uz Zawaid malaman da suka rawaito hadisi ne ingantattu ne saboda hadisi ne ingantacce an gane wannan na'am abin da kake cewa اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا الله كإنجن تامنا كإنجن تامنا أحسن عاقبتنا كإنجن تامنا كرشن الأمر مباجدا بغباني ba misali mutum yanzu ya zo ya yi noma a gona ko tana fara fitowa ko ya karama ta zo ta yi mai ta fara girma ta zo ta yi ƙauri ko ta miƙe ta zama yabanya to da tsutsotsi za su zo su cinye ƙashin ta yi kyau na ma'ana duk wani aikin da kai na alheri duk wani al'amarin da ka ɗauko za ka gudanar da shi kana so ƙarshen da ya zama kashiri ba ka samu alherin wannan al'amari shi ne wannan kun gane karatun اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا الله كإنغنت كرشن الأمر مباكدا كما كان شواني اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا الله كإنغنت كرشن الأمر مباكدا ينسى قبادا كسادق أبن دمك ساقبا هو مكيني ما أورنك يا زمامي يا زمان أبن mun samu ƙarshensa ya yi kyau mun ciri basta wa ajirna Allah ka tseratar da mu min khizi duniya daga wulaƙanci da tozarci na rayuwar duniya wa azabin akhira Allah ka tsare mu daga azabar lahira kai wannan addu'a ta yi ta girma malam wallahi malam in kana ce wannan addu'an za ka ga alheri malam an gane Allah ta'ala ya tsare mu don haka kana roƙon Allah ya inganta maka kyawawan al'amuranka baci ɗaya duk abin da ka ɗauko ya zanto kashe shi zama mai kyau ne mai ɗimbin alkhairi ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu bil khawatim kyawawan ayyuka kadai abin da Allah ke la'akari da su shine karshen ba wai ka rayu mai imani ba kayi sallah kayi azumi ka gina masallaci in kai mummunan karshe a kashi ka mutu kana babu tauhidi ka samu ka samu matsala ko yawwa Allah ta'ala ya shirye da mu wannan addu'a tana da tsawo kuma lokacin mu ya ya kare gaskiya mun ka dauke ta za ta cinye wani lokaci gaba da har mu shiga ganin mu karanta ta ko mu tsaya nan to bari mu tsaya nan insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu gobe sai mu zo mu dora abinda muka karanta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muka yi kuskure daga gare ni daga shaidan ne Allah ta'ala ka yafi mana ka gafarta mana bukatun alkhairi Allah ta'ala ka biya mana ya Allah wannan kasa ta muna cikin tsanani da tsananin tsananin bukatar taimakon ka ya Allah ka taimake mu ya Allah muna cikin matsanancin yanayi na neman bukatar tsaro da ingantar da ingancin rayuwa a wannan kasa ta mu Allah ta'ala kai mana maganin dukkanin komai Allah ka daidaita mana dukkanin komai Allah ka datar da mu na akarin duniya da lahira اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك